الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مباركة مدساك حقوى أدرسي لمكي قباتر وانا توجيه علم القراءات أنقانيكو بالعلوم اللغوية والشرعية tasilan wa tatbiqan wanda kuma wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na hamsin da bakwai muna cikin suratu tauba farko farkonta za mu tashi a aya ta goma sha biyu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta ita ce wato aya ta sha biyu inda Allah subhanahu wata'ala ce wa inna ka su aimanahum min ba'di ahdihim ko ba karan bane yawwa Allah subhanahu wata'ala ce wa inna ka su aimanahum min ba'di ahdihim idan kafirai suka warware alkawarinsu bayan wa inda ka so aimanahum suka warware rantsuwarsu ko min ba da ahadihim bayan sun yi alkawali wa ta'anu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku to fa qatilu a immatal kufri ku yaki mi a immatal kufr wato shugabannin kafirci ya an ce shugabannin kafirci ya an yaƙi jagorori an yaƙi magoya bayansu domin kayan a kai ga jagora a sai an jima ana wuta ita duniya nan da suke rikita ta mala abdullahi su manya su adda babban rabu ya ana zaman lahiya in kuma tashi hankali ya tashi su an da ƙarshen wanda za a kai gari su kaga harkar nan to fa qatilu a immatal kufri ko yaki shugabannin kafirci yan shi'a sai kaga sun ce a immatul kufri talha wa zubair a cikin tafasirkin su saboda su tafsiran su cike suke da la'anta sahabbai da kafitar da su da tawilin ayoyi Allah ya mu da tsari faqatilu a immatul kufri ku yaki shugabannin kafirci innahum la aymana lahum domin su ba su da rantsuwa an gane ko a qira'a ta jamhur amma qira'a wato ta wato ibn amir la imana lahum ba su da imani ya an ce la aimana ba su da rantsuwa ya an ce la imana waɗansu sun kace ba su da imani sun kace nan imani daga mastar ne na amanahu ya ba shi aminci domin amina ya aminta amanahu ya ba shi aminci kinan la imana lahum la amana lahum ba su da aminci ba mutane da sun kasancanta da aminci ba an gane ko kinan la tu'minuhum min al-qatl da ku ba su aminci daga kisan da za ku yi musu ba sani ko mun fahimta ba yawwa to haka dai waɗansu malamai sun ka tafi akan shi kinan sai zamanto iman masdar ne na amanahu ya ba shi aminci ba wancan na amana ba na ya yi imani in kuma ka ce la aimana lahum ba su da rantsuwa jam'i ne na yami an gane ko jam'in ta aiman to wannan shi ne abinda sun ka kawo amma ba su taujihu qira'atul ashr bil qur'an da sun ka zo sun ka ce la imana lahum da la aymana lahum qira'ata ibnu amir la iman qira'ata jamhur la ayman to qira'ata jamhur sun kace tana da siyaki an yi mata taujihi da siyaki da kuma nazir siyaki shine da yace illal ladina ahadtum minal mushrikina ko ba karan bane kina in kun kulla alƙawali cikin alƙawali ko ana samun mi wal muahada yaqau fiha ayman ko ba karan bane yawwa in an kai kullar jijiriya ai rantsuwa na iya shigowa ciki tamkatta kuma inda Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan ka gani ayman sun kace Allah ya ce sun riki rantsu wato rantsu su junnatan kariya duk dake nan ana dan can mushrikai ne kafirai ne na zahiri can kuma ana dan can munafikai amma qira'a ta ibnu amir la imana lahum in mun dauki cewa ba su da imani an gane ko ma'ana ba su da ingantaccen imani to amma ba su yi mata taujihi ba amma wallahu alam muna gani ana iya taujihin da ayat da ta zo cikin suratu yusuf wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ko ba karan bane da yawan su ba su imani da Allah ba face sai sun hada da shirka in ko sun hada da shirka ai kuma imani ai babu shi ba sai ko fahimta ba tunda ai an ka hada imani da shirka abin ya kuma ya koma shirka ya koma kafirci mun gane wannan da kyau to wannan taujihinta a tsalugantance kenan amma idan muka koma cikin ilimin balaga taujihin qira'at da balaga majallatu tadabbur a shafi na hamsin da ɗaya zuwa da biyu da shafi na 66 zuwa 67 majallatu tadabbur adadi na tara kenan na fata an fahimta shafi na hamsin da ɗaya sai suka kawo yadda ake taujihin wannan qira'a da wato abin nan da balaga sun ka ce a shafi na hamsin da ɗaya sun ka ce al'alfazul wari datu an gane ko lafuzza da sun ka zo fi kitabin lahi ta'ala a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki to sta'amalu ana amfani da ita fi ma'ani ha a cikin ma'anoninsu a shari'iyya na shari'a hakikatan hakika ma'ana in lafazi ya zo a cikin ƙur'ani za a yi amfani da shi a matsayin lafazi ne na shari'a tunda ƙur'ani bai sabkan fil asali don bayanin loha wa fi ma'ani hallugawiyya majazan amma in an kai amfani da shi da harshe ta loha to zai iya kuma majazi sun ka bada misalin kamar kalima ta sallah da zakka da azumi da hajji da imani da musulunci dukkan su waɗannan lafuzza suna da ma'ana ta lugha kuma suna da ma'ana ta lugha wadda larabawa sun santa kuma suna da magani ma'anoni na shari'a wanda kuma shari'a ce take tantance su an gane ko yawwa kenan sai an ba su ma'ana ta lugha sun kace sannan a ƙara wani abu na shari'a saboda shari'a za ta tantance shi ko kuma ce a'a ma'ana ta lugha ita ce adda faɗi sai a yi taƙayirinta su sun ɗauki cewa kamar za a ƙara wata ma'ana abin suke nihi da ƙarawa nan za a sami shi sharuɗa da wani abu kenan sharuɗan ƙara su aka yi waɗanda ga cewa a'a asalin ma'ana ta shari'a ragewa ne ake yi saboda za ta haddade shi ma'ana za ta rage mai faɗin ma'ana to sai sun ka ce to kenan yanzu misali kalma ta al'imanu a cikin luga tana nufin at-tasdiq ko gaskatawa amma cikin shari'a tana nufin qaulun باللسان كينا وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب نفتا أمهنشيني كوكتي قول باللسان وعمل بالأركان سوني الجوارح واعتقاد بالجنان شيني القلب to idan lafazi na imani ya zo a cikin alkur'ani yana nufin kina alƙaul wal amal wal i'tiqad ma'anahu al majazi ma'ana wanda ba na asali ba kenan yanzu na lugha ya kuma a tasbiku gaskatawa to ba a ɗauka shi in lafazi ya zo cikin alkur'ani la yi humalu alal ma'anar majazi ko a ma'anar lugawi ba a ɗauka shi akan ma'ana ta luga illa li qarinatin sai an samu qarina alama kenan lugawiya lafziya ko ko haliya wa alakatin ce in sa an samu alaka sun ka ce to ga shahidi akan wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqatilu a'immatal kufri an gane ko innahum la aymana lahum akwai la imana lahum ko ba ka nan bane qira'atu ibnu amir la imana lahum sun ka ce bi nafi jinsin imani an kore musu imani al-mustafa da min dukhuli la wanda la tabbasu la annafiya lil jinsi allati li nafi al jinsi ala al mufradi kenan walan ma kana haula il kafaratu lokacin da wannan kafirai sun ka kasance musaddiqina billahi suna ni suna gaskatawa da Allah sun yarda da akwai Allah shine ar-rabb kenan wa yastaghfirunahu kuma suna neman gafara Allah akan nasu itiqadi wa yuqirruna bi ba'd rububiyyatihi suna tabbatar da sashe na rububiyya ta Allah kasancewa shi shine al-khaliq wa al-malik wa al-mudabbir shine ya halitta ya mallaki komai yake tafiyar da komai wa yu'azzimuna haramahu suna girmama haramin Allah makka kenan wa sha'airahu da ababe na zahiri na ibada an gane ko na zahiri sune sha'air jam'i na sha'ira wa hada nau'un min al-iman wannan wani nau'i ne na imani ko ba ka dan bane tunda wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub to ulima anna al-manfi sai an ka gane abinda an ka kore huwal imanu bi ma'anahu al-haqiqi ash-shar'i shine imani na haƙiƙa na shari'a lal majazi al-lughawi ba wancan na lugha ba na at-tasdiq al-mujarrad wa ulima sihhatu al-qa'ida kuma tanan za a gane mi za a gane wato ƙa'idar ta yi aiki kenan ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kaga nan sun yi taujin shi abu sai ya zama to kenan imanin su kala imani ne da yake ya kore musu dukkan jinsin imani sai zama to amini la imani lahum amma nan sai zama to a'a makhsus ne ba wai duka imanin ne abba su da duk abin da ake ce ma imani a'a wani sashe shi imanin da shari'a ake nufi domin imanin da an ka hada da shirka ba imani bane a shar'anci wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ba sai ko mun fahimta ba yawwa to kuma cikin littafin har yanzu majalatun tadabbur muna cewa majalla a shafi na 66 an gane ko zuwa shafi na 67 sun sake taujihin wannan kira'a da ilimin balaga alaramma sun kace alƙa'ida ƙa'ida ta 23 nafiyul musnadu ilaihi in an ka kore abinda an ka danganta ma al-musnadu ilayhi wanga mustalah ne na malaman balaga suna nahin al-mubtada in nace muhammadun jalisun asnatul julusa ila muhammad shi da suke mai musnad ilayhi su ko malaman nahu ce mai mubtada an gane ko su kuma malaman ilmul jadal da mantiq su ce mai al-mahkumu alayhi khabar kuma ce al-mahkumu bihi sun ka ce nafiyul musnad ilaihi an ka kore abinda an ka danganta ma idza kana jam'an in ya zamanto jam'i la yufidu istighraq jinsihi baya nuna an kore shi gaba daya jinsin shi gaba daya amma in ya zamanto jam'i sun ka ce fa idza qulta in kacci la rijala fid dari babu mazaje a cikin gida tastati'u al-istithna' kana yi istithna'i ka toge ka ce fata qulu bal rajulani kaga ka ce la rijala bal rajulani ko bal rajulun ko ba karan bane kaga an yi nafyul musnad ilaihi amma jam'i ne to da haka ba ya nuna umumi ba wa shahidu hadhihi alqa'ida shahidi abinda ke dalilin wannan ka'ida fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah al-ayatu al-qur'aniyya at-taliya faqatilu a'immatal kufri innahum la la aymana lahum ko la imana lahu sun ka ce an karanta ta bin fathil hamza jam'in jam'i ne nami na rantsuwa sun ka ce wal manfiyu al aymanu al ma'khudatu minhum fil uhud ana nufin rantsuwar da an ka karba gare su fil uhud a cikin alƙawullan da an kai na yarjejeniya la jinsal la jinsul yamini ba dukkan jinsin rantsuwa ake nufi ba wa alaihi fatastati an taqul akan wannan ka'ida kidan kana iya cewa illa yaminan lahum fiha maslaha ba su da rantsuwa sai wanda akwai maslaha gare su an gane ko sai an ka ce wa hadhihi ashaddu to irin wannan ita ce an mafi tsanani fi dambi akhlaqil kafarati wajen zargin dabi'o'in kafirai alfajara fajirai mun ji wannan ka'ida da kyau kaga an yi nafiyu aljam'i la yufidu al'umu mun gane wannan yawwa can kuma an yi maganar taujihin kira a ce la imana saboda mi saboda in lafazi ya zo za a bashi ma'anar ce ta shari'a ba ta lugha ba fil asli sai an ga ta shari'a ba ta yi sai a koma alhaqiqa wato alhaqiqa shar'iyya za a fara da ita in ba ta yi ba sai a bada alhaqiqa al'urfiyya in ba ta yi ba sannan a ce zuwa ga haqiqa al-lughawiyya har yanzu da cikin karkashin wannan aya sun kai taujihin ta da balaga sun ka ce nafiyul musnadu ilaihi idan an ka kore al-musnadu ilaihi mun ka ce shine mubtada ko idza kana masdaran in ya zamanto masdar ne aw isman mufradan ko ko zamanto suna ne mufrad yufidu al-istighraq yana nuna cewa al-istighraq ma'ana ya hadi gaba daya ya nutsi da an ce abu ya nutsi ya ba a gani ne ko sun ka ce fa idza qulta in ka ce la sabra inda fulan wani bai da hankuri faqad nafaita anhu jinsu sabr ka kore mishi jinsin hankuri ko ba ka dan bane wa aslahu da aslin hankurin ka kore mishi shi wa idza qulta la rajula fi dari in kace babu namiji a cikin gida faqad nafaita jinsa ka ko da kinin mi jinsin mazaji wa min thumma la tastati'u al-istithna tanan ba za ka iya istithna'i ba ka toji sun kace wa shahidu hadhihi al-qa'ida abinda ke shaida akan wannan ka'ida ko fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala al-ayatul qur'aniyya at-taliya aya a cikin alkur'ani attaliya wadda za ta zo faƙatilu a immatal kufri ko ba karamba ne ku yaƙi shugabannin kafirci innahum la aimana lahum sun ka ce an karanta da la imana lahum kira'a ce ta ibnu amir wal manfiyu al imanu abinda an ka kore shine mi imani wa huwa masdar ko masdar ne dakhalat alayhi la annafiya lil jinsi annafiyatu lil jinsi la annafiyatu lil jinsi ta shiga cikin shi fastagraqat jami'a darajati darajatihi kenan sai ta hade dukkan darajoji na imani wa shu'abihi da rassansa wa bi i'mali qa'ida in mun kai amfani da wannan qa'ida al-asl fil kalami sai mu ce asalin magana hamluhu ala ma wudi'a lahu ana doka shi akan abin da an ka ada shi illa li qarinatin sai an samu qarina wanda mun ka kawo can qarina kenan alama lafziya ko haliya wa alaƙatin sai an samu wata alaƙa tasrifanihi waɗanda suke juya shi tun da ƙarina mu'annas ne alaƙa mu'annas ne sai an kace tasrifanihi suke juyar da shi an hurar gare shi fal aslu asli nafi wujudil iman an kore dukkan imani amma abin da yasa nan bamu kore musu dukkan imani ba saboda mi saboda akwai karina da ta nuna mana suna da wani nau'i na imani wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna saboda asali ana dauka shi akan ma'ana ne ta shari'a sai an gabata yiwa a koma ta ma'ana ta lugha kidan ba a rushe waccan ka'ida da an ka ambata ba kaji yadda ake taujihin wannan qira'a ami a balagantan ce wallahu ta'ala a'lam har yanzu karkashin wannan aya mala abdullahi akwai wata ka'ida ta ilmul qira'at take da alaka da balaga ta alqur'ani sun kace kuma aujuhu aujuhul i'jaz fil qur'anil karim fuskokin i'jazi na alqur'ani mai girma muta'addida suna da yawa aujuhul i'jaz muta'addida ma'ana wajihu na ijazi na alkur'ani ba guda bane daban-daban ne suna da yawa kwarai da gaske an gane ko sun ka ce aujuhul ijazi fuskoki na ijazi fil qur'anil karim a cikin alkur'ani muta'addida suna da yawa min ha ijazu qira'atihi yana daga cikin abin da ke nuna mu'jiza ta alkur'ani akwai mi mu'jiza ta qira'o'insa wa wajhu ijazi suka ce fuskar kasancewa su mu'jiza ta'addudul ma'ani fil kalimatil wahida kalima guda sai zamanto tana da ma'anoni daban-daban kaga an karanta la aymana lahum an karanta la imana lahum ko ba garin bane bi ta'addud qira'atiha sai zamanto qira'o'inta sun bambanta ma'ana da za a karanta ta sun zamanto wato sun zamanto daban-daban fil jumlatil wahida kuma a sami cikin jumla guda fi siyaqil wahid kuma cikin siyaqi guda sun ka ce duna adna adna tsirabin kuma ba tare da an samu wato ittirab yan ce ittirab kana iya cewa tasgaru ko illa ko matsala ko ɗan ba a samu aw tafawutin fi balagatiha ko ko kuka samu tafawut wato a samu bambanci na balaga kenan a'a tare da cewa kowace daga cikinsu tana ɗauke da ma'ana tana ɗauke kuma da balaga kuma duk abu guda ce sun ka ce to wa shawahidu hadhihi alqa'ida shahid dalili na wannan ka'ida fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah jami'ul qira'atil farshiyya dukkan qira'o'i na farsh dan an ce farsh shine inda an kai sabani wajen karanta kalima almuta'addida wanda suke daban-daban almuta'addidatul ma'ani wanda ma'anoyin su sun bambanta ba sani ko mun fahimta ba kidan kaga wannan ka'ida ce wanda take nuna maka cewa ashe duk inda an ka sabanin samu sabanin qira'at ma'ana ta zo ta canza yana daga cikin shahid na wannan ka'ida ba sai wanga wurin ba to to abu da karshe wanda zamu dauka da kyau ga aya ta ci lokaci in ka diba cikin alqiraat wa asaruha fi tafsiri wal ahkam an gane ko tun daga safha ta 556 har zuwa safha ta 559 qira'ata wato wa inna kafu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum mun kace ibnu amir ya karanta la imana lahum to wanda sun kace la aymana lahum ba su da rantsuwa la imana wasu malamai sun kace ai ba su da musulunci ba su da addini ko da suna ganin suna da addini wasu sun kace a la imana lahum ba masdar bane na imani masu ne na aman ba su da aminci ba amintattun mutane bane wasu sun kace a'a la imana lahum la yufuna li ahadin bi amani ba su cika ba kowa alkawali na aminci ya qidunahu lahu wanda sun ka kulla da shi don Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala bimma to in muka dauki ra'a ta jamhur la aymana lahum ba su da rantsuwa ma'ana kinan rantsuwa su ba tabbatar rantsuwa bace ba sani ko mun fahimta ba to yanzu sai an ka samu sabani na ahkam a tsira Allah a imana lahum ba sani ko mun fahimta ba imamu abu hanifa ya ce la a imana lahum rantsuwar kafiri babu ta kwata-kwata la an dafi ya ce da jinsi ya ce don haka a shari'a ba za a aiki da rantsuwar kafiri ba don Allah ce la a imana lahum la an dafi ya ce da jinsi muna ji ko ba dalla imamu shafi'i ya ce a akwai rantsuwar su kafiri a cikin shari'a akwai rantsuwa ta to bi dalilin imam shafi'i ya ce li anna allah ta'ala domin allah maɗaukakin sarki wasafaha bin naksi allah ya siffanta rantsosu da warwarewa fi sadril aya a farkon aya inda ce wa innaka su aymanahum in sun warware rantsu ya ce wa huwa la yakunu haythu la yamin babu yadda za a yi a ce rantsuwar mutum ta warware mutukar bata kullu ba ya ce kenan kenan wannan shi ne abinda za a dauka kuma da an ka ce to la yamina wa la imana lahum tunda an ce kuma ba su da imani sai an ka ce a'a bi anna zalika bi itibari itiqadihim annahu yamin saboda su a wajen suna dokar shi a matsayin mi a matsayin rantsuwa sannan kuma ai Allah ya bada labarin ya ce wato ba su da rantsuwa su abinda sun ba da hujja kenan almuhimmu dai ya tattauna akan waɗannan yake cewa waɗanda Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa innaka su aymanahum sun ka ce al-istidlalu bin naksa ala yamin isharatun aw iqtida kenan imamu shafi'i da kafa hujja da an-nakfu la ayma wa innaka su aymanahum yayi wani abu da ake kira cikin ilimin usulul fiqh shine mi wato dilalatul ishara ko dilalatul iqtida mun taba bayani kan wannan in an ce dilalatul ishara sun ka ce huwa al'amalu bima sabata shine kai aiki da abin da ya tabbata bi nazmil kalami da tsarin zance lugatan a yaren larabci an gane ko lakinnahu ghairu maqsud amma ba shine ake nufi ba wala siqa lahu nasu kuma ba dan shi aka kana si ba wani abu na kai amfani da shi ishara ce ta nassi yayi nuni zuwa gare shi amma asalin nassin ba kan shi yake magana ba sun ka ce ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wanda an kai ma haihuwa ce ciyar da matar da ya saki kenan tana mi tana kan shi sun ka ce wannan aya siqat li isbatin nafaqa an kawo ta ne don nuna ciyar da su don na rizqa da nufin ciyar da su an kawo ta na don nuna ciyar da matar da an ka saki tana da da shayarwa a wannan lokaci tun da tana shayar da da ciyarwa tana kanwa tana kan shi to shine abin da an ka kawo ayat to dilalatul ishara wa fihi isharatun ala anna nasaba ila al-aba kuma tana nuna kenan nasab nawa ne don ya ce mauludi lahu wanda an kai mahaihuwa mun gane da kyau dilalatul ishara kenan sun ka ce kuma a'a to imamu shafi'i da ya ce wa innaka tu aymanahum ai ba ana zancin warware ran tsoso bane ba dan shi an ka kawo ba amma shi sai kafa hujja da shi bi dilalatul ishara abu na biyu da sun ka ce wato iqtida dilalatul iqtida sun ka ce abinda ake ni dilalatul iqtida hiya an-nazmul ma'nawi shine wato tsari na ma'ana almasuqu lahul kalam wanda an ka koro magana saboda shi mana aka kawo magana saboda shi an gane ko shi ake kira wato a afwan ishara kahin shi akwai dilalatul iqtida sannan dilalatul ibara dilalatul iqtida mala abdullahi sun ka ce ibaratun amma lam ya'malu nas illa bi shartin taqaddama alayhi kina ibara abinda ake nuhi da shi ma lam ya'malu nas matukar sharadi bai yi aiki ba illa bi shartin sai da wani sharadi taqaddama alayhi wanda ya gabata a gare shi fa inna zalika amru amru iqtida'in nas shi ake kira kenan wato al'amarin hukuncin nassi bi sihhati ma tanawalahu an-nas dan saboda mi ingancin abin da nassi ya shafe shi domin in nassin bai shahe shi ba to nassin ba zai fassaru ba sai an kace dilatu iqtida'un nass wa idza lam yusihha an gane ko in bai inganta ba la yakunu mudafan ila nassi kinan ba a danganta shi zuwa ga nassi yace to fa kana al muqtada shi abin da nassi ya hukumtas ka sabit bin nassi kama abin da nassi ne ya tabbatar kenan shi in an ce iqtida'un nas ibaratun amma lam ya'mal an-nass illa bi shartin taqaddama alayhi nassin bai iya aiki sai da wani sharadi da ya gabata gare shi sai sai malamai sun ce fa inna zalika amru iqtida'in nas to wannan shi ake kira sha'anin iqtida'un nas bi sihhati ma tanawalahu an-nas saboda ingancin abinda nasi ya shahe shi sai an kira shi iqtida'un nas kamar sun nasi ya hukunta shi misali da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum mala abdullahi mi a husar shi an haramta muku mi iyayenku mata to nan ya nuna kenan magana ma da uwa haramun ce ba sai kuma fahimta ba amma sai a ce maka a'a dilalatul iqtida in ana son nassin nan yayi aiki sai an kaddara wani abu hurrima alaikum nikahu ummahatikum an haramta hukumi a wurin iyayenku to da an ka kawo shi nassin ba zai yiwa ba ya aiki sai ka kaddara nikahu to wannan ana kiran shi iqtida'un nas ko da bai zo cikin nassi ba to tanawalahu nassu muna ganewa to sai kuma sun ka ce kenan wala da an ka ce la imana lahum sun ka ce kenan استدلال بالنفس على اليمين إشارة أو اقتضاء كوكما نوكيشي عبارة عبارة شيكو عبارة النص مريك لكو هي النظم المعنوي شيني tsari kenan annazmu na ma'ana almasuqu lahul kalam wanda anka kawo magana don shi kina abinda don shi anka kawo magana summiyat ibara an kira shi ibara لأن المستدل دومين مي كفا حجة يعبر من النظم إلى المعنى domin daga tsarin ne na jerin kalmomin zai tafiya ya ketara ya kai ga ma'ana ya tsallaka ya kai zuwa ga ma'ana wal mutakallimu shi kanshi mai magana min al ma'ana ila nazmi shi ko mai magana zai tafi ne zuwa ga ma'ana dan ya koma zuwa ga tsarin zancen kenan fa kanat hiya mawdi al ubur kenan sai zamanto ita dilala ta ibara an gane ko ita ce an wurin da ake ketarawa sun ka ce fa'iza umila bi mujibil kalam in an kai amfani da abin da magana ta wajabta min al'amri wan nahyi na umurni ko hani yusamma istidlalan ana kiran shi kafa hujja bi ibaratin nassi da ibara ta nassi kenan ibaratun nass ma'ana ya an kafa hujja da mujibil kala abinda magana ta wajabta ya an ka umurce ka izhab sai mu ce ibaratun nass shine ta wajabta maka ka tahi la tazhab ibaratun nass tana nuna dakka tahi domin dan wannan ne an ka kawo wannan magana din dan ka bambanta tsakanin in ka ji an ce isharatun nassi da iqtida'un nassi da mi da ibaratun nass to a takaicen takaitawa dai malamai sun ka ce in an ka hankalta ma ahkam tunda ya ce alqira'atu wa atharuha fi tafsiri wal ahkam sun ka ce samaratul khilaf tana bayyana ne shin rantsuwar kafiri ana aiki da ita ko ko ba a aiki da ita abu hanifa ya ce babu ta tunda Allah ya ce la aymana lahu an gane ko imamu shafi'i ya ce akwai ta malamai sun ka tunce akwai ta in uzuri ya kama ana iya aiki da ita an gane ko saboda bi saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati ithnani dawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in an ce nan min ghairikum waɗanda ba musulmi ba in ba mun fassara shi cewa min ghairikum waɗanda ba tare da ku suke ba akan balagurin ba sani ko mun fahimta ba sun ka ce to Allah subhanahu wataala ya ce kenan in mun dauki cewa min ghairikum kafirai ake nufi in antum darabtum fil ardi فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهم من بعد الصلاه فيقسمان بالله za su yi rantsuwa da Allah abinda sun kai yarda da shi ko ba ka dan bane to kaga in irtabtum la nastari bihi samanan walau kana za qurba kaga nan Allah ya faɗi cewa min ghairikum suna iya su yi rantsuwa kuma Allah ya ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim sun ka ce to idan an ka kalli siyakin ayoyin idza ta'ammala al-bahithu siyaqahu wa sibaqahu idan an ka kalli siyakin aya da sibaqahu abin da ya gabaci ita wannan kalma ta iman wali haqahu da abin da yazo baya zahara lahu zai bayyana gare shi annal murad abin nufi annal kafira shi kafiri idza naqada ahdahu in ya warware alkawalin sa fa innahu yuqatal za a yake shi wala yuqbalu minhu yaminun ba a karbar rantsuwar shi wala ahdun ko alkawalin shi fi hadhihi alhal a cikin wannan hali to fa min aina fil ayati anna yaminul kafir la tu'tabar mutlaqan ina ne an ka samu cewa ba za a karbe ta gaba ɗaya ba kagar an ce in ya warware alƙawarin shi ba za a karɓa ba in ya warware rantsuwar shi ba za a karɓa ba to kenan can warko an yarda da rantsuwar ta shi kenan wannan ba yana nuna ba su da rantsuwa ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shi dai ne abinda malamai suka kawo wanda kuma kafin mu abin nan mu je aya ta gaba akwai kissa da suke kawo ta waɗansu tarifa ce wani mutum ne ɗauki kaya wani bargo ne an ka kawo mai kyau mala abdullahi irin bargo da aka ce ma ɗan libya wanda in kan roha cikin shi sai ka zo hakuri sanyin da aka yi wanda in yaro an kalolube da shi lokaci mutuwa yake yi saboda babu iska kuma bai iya buɗe shi an gane ko to da ya ɗauke bargon ashe wani mutum ya ga ya ɗauke bargon kenan sai an ka to an ka ce wani ana bi ɗan bargo an ka ce wani ya ɗauke shi sai mutumin can ya ce ba wanda ya ɗauke shi nan ya ce musu wancan mutumin shi ya ɗauke bargon nan ya ga lokacin da ɗauke shi an ka zo wajen shi an ka ce to wane bargo ya ɓace amma kaga tsakankanin mu ba ta baci kai ka dauki bargonon don Allah ka maido shi babu wani abu wanda za a yi sai ta shi bai dauki bargo ga a dora mai sata an ka ce in kiran ya an ka ce to yanzu abinda za a yi kai kai rantsuwa da Allah ba kai ka doka ba ya ce rantsuwa zai yi babu matsala da an ka ce za a je gidan alkali da shi a bashi tsoro shi rantsuwa sai wani ya ce musu wallahi mutumin nan ba kauye na bai san girman qur'ani ba ku ce mai sha'aradu kun san aradu ai arra'adu na sun kamar da aradu sai an kace kai yanzu an shawara ba sai kayan rantsuwa da qur'ani ba sha aradu ba kai ka dauka ba dama lokacin da manana sai ce ya sha aradu ba shi ya dauka ba tunda ka san mutanen mu suna shan tarnatsa da aradu tarnatsa ma daga tarnatsakin nan da suka yi yanzu lokacin da manana ne ana nan zamani kawai sai hadari yayi gabas yayi duhu da hadari yayi duhu ya duhu ya duhu shi na zamani ashe ya cewa kahin a wara ruwa sai ya ji an ba da rududududududududu sai ce tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya bari a masu tambada su yawwa to yanzu kuma ayyata za mu je a kanta ta gaba na tauji na wato ilm alqira'at shine cewa aya ce ta goma sha sha biyar an gane ko aya ce ta goma sha biyar a cikin surutun tauba amma kafin a samu a yi taujidi dinta dole sai an koma zuwa ayata sha ayata goma sha uku musali kuma na fahimta ba tun da yanzu an kare wata aya wata aya ta ja lokaci amma dai gara irin waɗanda abubuwa a tantance su muna ganewa ko to wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala kina ala tuqatiluna qauman yanzu ba za ku siyaki waɗansu mutane ba nakafu aymanahum wanda sun ka warware alƙawransu wa hammu bi ikhrajir rasul kuma sun kaso su fitar da manzo dan malamai sun yi sabani a wannan wurin sun so su fitar da manzo shin wani lokaci in kafin hijira ne sun so su fitar da shi kuma daga baya sun fitar da shi kuma karɓa ne ya kurju don rasula wa iyaku shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jiri al-musulmi a cikin al'azbun da miriya ta yi akan cewa sun so su fitar da shi sun fitar da shi shi kuma ibn ashura cin al-tahari wa tarmir ya ce a wa hamu bi ikhrajin rasul sun so su fitar da manzo lokacin da an kai fatihun makka sun so su tattara kauyawa a ji a fitar da manzo daga makka idan sai zamanto dan hammu ne wanda yake na mustaqbal saboda shi na kallon sura tauba wato madaniya ce kenan sun warware alkawarin su ma'ana kenan sun so su fitar da manzo tun da yake yace da yace wa hammu bi ikhrajir rasul bai kaidi ba sani tun da bai yi kaidi ba sun so su fitar da manzo kamar ba a ce min makkata ba au min madina au min kaza sai dai hammu fi ilima fi da an yi an ƙari sun so su fitar da mutu to ba ku san wanda biya so ya fitar da mutu da kariya aikata wani wa hun ba da ukun awwala marra kuma su suka fara muku ma'ana suka fara warware alkawari nan kama nan ana ɗauka shi kamar uslubu tahayyish ma Allah yana motsar da su tahayyish da hababbari da ya'un da ya'un da jimin da ta'un farko ana motsar da su ne ga dalilin da yasa Allah ce ku yake su kamar nan dai Allah ce fa qatilu a immatal kufur ha wani na ganin in an ce a yake su ai kuma a tsaya ana wani tunani ana wani inda inda sai Allah ce ala tuqatiluna qauman dakatu aymanuhum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra na'am ha atakhshawna tsoron su ke ji fallahu haqqu an takhshawu in kuntum mu'minin Allah shi kusa ta kuli tsoron shi haɗin kun kasance mu dan ba ranar tuba mu ne bane dan shi ma usulul tahyiji motsar da su da an ka ce awwala marra an gane ko shi asalin wanda marra din an samu shi daga fi'ili na marra na shudu marra ya mutu an gane ko sai an ka samu shudewa sai saka cewa ya shudu su daya malaman lokaci suka ce wanda yake nuna cewa ita idafa ba a hankalta ma mutabaka domin inda za a hankalta mu sai a ce ula marra amma da ke idafa sai aka ce awwala marra to sai kun fahimta ba to qatiluhum ku yaƙe su nan dai zamu zo karshen abin da zamu dauka ku yaƙe su mun faɗa cikin karatu da muka cikin suratul anfal ana buƙatar ni الشروط والضوابط لابد ان تتوافر شروط القتال والقتل في الموالي daga cikin sharuɗa na yaki sai in kuna da karfin yakar su in ba ku da shiri don Allah ya ce wa aidu lahu musafatun min quwwa ba ce ku yaki su tunda baka ta yaki mutumin da shi yana cikin shirki baka cikin shiri ina da Allah ya ce ai wani babu sai akwai shiri to zo da suke son misali su zo su ce su yaki turawa ku yaki turawa da kuna da ilimin duniya da za ku yaki su ai sharadi na farko menene imani ko to bayan imani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka bai yaki kafirai ba saboda bai da shi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani koko qatiluhum ku yake su sai Allah ce yu'azzibuhumullahu bi aydikum Allah zai azabtar da su da hannayen kiran ba azaba kai tsaye ba in ya so yana azabtar da su da mala'iku in ya so da iska in ya so da ruwa amma da tattabi aiki shi yasa ce walau sha Allah lan tasara minhum walakin liyabdu ba'dakum bi ba'd wa yukhzihim Allah ya kaskantar da su kiran nan jawabul amr ne ba sai dai yu'adhibuhum Allah fi'li ne jawabul amr wasu kace a asalin shi ma jawabul shart ne amma sai aka shahi sharadin an kabar amri sai zan jawabul amr asalin shi qatiluhum in qataltumuhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum to yu'adhib jawabul amr fi adh-dhahir ko mu ce jawabul sharti fi al-batin majzumi ne wa alamatu jazmimi as-sukun wa yukhzihim Allah ya kaskantar da su ma'tufi da ala jawabul amr tunda shi ba majzumi ne kamar ya zama to majzumi to shi majzumi ne bi harfin illa asalin shi wa yukhzihim sai ce wa yukhzihim dan masu karanta wa yukhzihim ballata su kai wa yansurkum alaihim Allah zai taimake ku akan su ko wa yashfi sudura qaumin mu'minina shi ma da shi wa yansurkum kaga sukuni ya bayyana wa yashfi wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minina shi ma ba kufi na alal majzu ha to sai dai shi kuma eh wa alamatu jazmi eh حذف حرف الإلا ده أزل شيء يشفي ويشفي صدور ستة ويشفي صدور قوم المؤمنين الله ذي وركد da zukatan mutane mu'minai kaga wanda yake nuna baka tabbat Allah ya yarda imanin sahabbai don ya kawo shi bismil fa'il mu'mini ko bismil fa'il ila amrin min fa huwa mu'min wani su mai dullu ala thubut kaga tabbataccen imani gare su kai dan shi'a da kace za su kafirta ina ka samu wani bayan Allah ce wa kullum wa'adallahu al-husna bayan ya ce kuma usabiqul awwalun min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan wa adda lahum jannat ya ce ayyuhum satara al-janna kuma kace a'a ka ya tara ka nemi taka aljanna ba su so da kai sun fa sun shi to sai Allah ce wa yuzhiba ghaiza qulubihim Allah zai tafiyar da mi ghaib kushin zuciyarsu bai ce zai da ƙulubikun to ai kuna kamata a ce sai tafiyar da zai da ƙulubikun tun da kune kuke jan haushi kenan in kun kashe su kun yake su allah ba ku nasara ai sai sai allah tafiyar da wannan wuce ya kace wai zai da ƙulubihim da abin da ake nufi kenan in kun yake su sai ku kashe su in kun kashe su kushin ba ya ɗaya ba ya an kai kaci ko kuma wayi zai magai da qulubihim Allah ya tafiyar da kushin da ke cikin zukatan su shine in sun kaga an yi nasara akan su su dawo su yi imani sai wannan abin da wuce mun gane ko to wayi zai magai da qulubihim kafin mu je inda qira'a take shadda nan da Allah ce qatiluhum alaikum salam alhamdulillah alhamdulillah qatiluhum ku yaƙe su ba an ce ku yake su ba an ka ce Allah zai azabtar da su kuma an ka ce Allah zai kaskanta su kuma an ka ce Allah zai taimake ku kansu a to a wani lokaci kuma ana yaki kuma mu ba ce nasara akan a ce nasara akan buɗe ya za mu yi da wani musamman yanzu abin da yake faruwa isra'ila tana kashe falasɗinawa kuma ka da bane kuma yanzu ga shirin mafi yawancin kasashen da ma ke da cigaba da duniya ai ba na musulmi ne amerika tana yakan kasar musulmi da turai suna yakan kasashen musulmi to kuma an ce katiluhu yu'adhibuhum Allah bi wa yansurkum alayhi ai wani ya ce to kage dan kada alƙalin da aka duka ba gaskiya ba sai a ce a ya kamata mu samu abin da ake kira fiqhun nasr wa tamkin wani malami dan salibi Muhammad Ali Sallabi yana da littafi fiqhun nasr wa tamkin almuhimmu dai an ce in mun yake su za a tafi kewa kuma a can cikin suratul fatih walau qatala kumul ladina kafaru sajim la walla wal adbar da kafirai sun yake gura za su yi su bada baya to kuma yanzu gashi musulmi yake bada baya kuma can a yakin badar da yace wa in ta'udu na'ud in kun dawo za mu dawo kuma sai aka ta yakin uhud sai an ka ci nasara akan mu'minin duk da kyau suna ganin nasarar mu'minin ne sun ka ci nasara a kashi dan an hada kai jirta jumlatan kenan tun da tana yiwa yanzu a zo a anci wani ya zo na farko amma ba shi ke nuna duk madodin ba shi ne na farko in an haɗa ne gaba da yake da farko misali muna fahimtar wannan kuma tana yawa da mutum duk malolin shi ne da farko almuhimmu dai a nan sai wasu malamai suka ce da Allah ce wa in ta'udu na udu bai ce idza ta'udu na udu ba domin in tufidu taqlid wal nudra ba tabbas bane kuna gane ku shi yasa ku bambanci malam Abdullahi in mi take nuni sharadi take nuni ko to idza ha to miya bambancin su a balagantance malamai suka ce kan mu sha wahala in kaga in sharaɗi da amma tana nuna abin da ba tabbas ba ya yi karamci amma idan tana nuna kaso 80 cikin 100 abin da akwai alamun zai tabbas shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari mu bada ayin qur'ani a alqur'anance Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa nafsin min ath-thamarati لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وما كاغا وجهن حسنة تأتي فإذا جاءتهم الحسنة saboda a rayuwarka galibi ka samu yi ka samu abin da kake so to in bai kyauci da masu najiranta kudi su samu abin noma ya samu kazu da na haɗu amma Allah ce wa in tusibukum sayyi'atun bai ce wa idza asabatum sayyi'atun saboda sayyi'a zuwa take yi a wani lokaci mun ji wannan shi ta ce wa in ta'udu na'ud bai ce wa idza ta'udu na'ud ba dan saboda mi saboda kada a ba mu tabbaci mu'min billahi to me yasa ba a ci nasara ba wani lokaci kuma ya ce in kun yake su za ku ci nasara suka ce saboda cewa sai mun cika sharuɗa ولقد صدقكم الله وعده idda rasulahu bil jud hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr kidan kaga ashe in kun ka saba idan muka ga musulmi su nasara akan kafirai wato su binciki kansu ba Allah ne abu zai ba su nasara وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم daga wajen ku tattasu muna gane ba wa aiddu lahum tasfami wa Allah ya ce ku tattale ba ku tattale ba kun kaje kun kai yaki hancin nasara akan ku layin wani to shi yasa dan an ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum sai in kun cika shortan din Allah zai cika ku to sai mu zo wa yanzu nan kira a sharda wa yuzi ba gaida kurubin sai ce wa ya tubu Allah alamun ya sha sai Allah ya karfi tuban wanda ya so Allah alimun hakim Allah alimun masanina kinan ya san wanda ya cancanta ya san duk abin da ke faruwa gare ku da kuma kafin in gaskiya kuka yi ba gaskiya kuka ba hakimun Allah gwanina in kun kaga Allah ya dora ku akan su to hikima ta ta saye hakan ko cika sharuɗa in kun kaga ba a ba ku nasara ba to hikima ta ku binciki kawunan ku ku dawo ku yi karatun ta su to nan inda qira'a shahada take shine wa yatubu Allahu ala man yasha nan dibo tun da an kawara azafi nasaba ake nasaba jazma ake qatiluhum yu'adhib majzumina bisukun yu'adhibuhum Allah bi'ilm wa yukhzihim majzumina bi hasbi harfi illa wa yansurkum majzumina bisukun ويسفي صدور قوم مؤمنين مجذوبين به بحسب حرف الإلا ويتوب ويذهب غيظ قلوبهم مجذوبين بالسكون أما تأكد ويتوب الله على من يشاء بأتي ويتوب الله أي مشي جزمة تند يتوب يكما تأتي sai ai kasra liltiqa'i sakin to bai saba ce wa yutubi Allah kuma ba kufiya sai sun kace li annahu la yatarattabu alayhi don ba don kun yaƙe su ba ne Allah zai karɓar su bansu shi yasa ba ibai jazama ba mun jiya da kyau an hawanci nan to amma kuma an samu kira a sha zakari ba cikin abdurrul masul fi ulumin kitabil maknun sai an ka samu wa yatubi Allahu ala man yasha Allah zai karɓi tuba ha to yanzu ya za a yi kenan nan ya zama to in kun yaƙe su Allah zai karɓi tuba su alhali ko abin ba haka yake don kun yake su ya karsu kaɗai ba ta Allah karɓi tuba su sai su sai su tuba sai an ka ce a wa yatubu Allahu ala man yasha kenan daga cikin su akwai waɗanda in an yake su sun kai rauni za su musulunta wasu malamai suka ce a'a wa yatubu Allahu ala man yasha ga musulmi za ta dawo an gane ko sun ka ce Allah zai karbi tuban to ya za a yi a ce kuma in kun yaƙe su Allah zai karbi tuban sai malamai suka ce a'a cikin yaƙar su an gane ko akwai laihukan da kuka yi kuna shakkan in kun yaƙe su Allah zai baku nasara ko ba zai baku nasara ba to in kun ka yaƙe su Allah ya baku nasara sai Allah ya yahe muku wannan wasu wasu ko ko cikin jihadi in an kashe ku sai Allah ya karɓi tuban ku ko ku cikin jihadi kuna aiki ne na ɗaukaka addini sai Allah ya kankare muku waɗansu zunubai sai wasu malamai suka ce to dukkan guda biyu sun sun haɗu wa yatubillah su waɗanda Allah ya so dan ya ce alaman ya sha'u ku qayyad ne bil mashi'a su cikin su wanda Allah ya so karɓar tuba ne sai ya musulunta ku kuma cikin ku wanda Allah ya so karɓar tuba ne ko a kashe shi ko kuma in yakin ya tabbata kun ka samu nasara zunuban ku saura Allah ya gafarta muku saboda kun yada addinin Allah haka malamai suka ce ba ni ce baka ni ba cikin azzurul masul fi ulumil kitabil maknun la asabilul harb dan uwa saboda lokaci ya fara karatu wa yabul halisa to mu yi hakuri insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba za mu zo mu kora insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 17 a cikin wato suratu at-tauba bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh